a a gargashin wannan aya din wallazi khalaqa wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ko yace sumastawa ila samai to sumastawa ila samai dinnan malamai sai mai garo a kansa kamar Abdullahi bin Abbas mun kawo na Sheikh al-Islami Sheikh Ibrahim Jalanu za mu ji mene Abdullahi bin Abbas ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda wanda yake hibirul ummati Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara masa yadda yana cewa thumma stawa ila samai ai thumma amira ila khalqi samai sannan ya koma zuwa sashin halittar mene sama bayan halicci ƙasa fasawahunna fata'alahunna sai sanya da sab'a samawat wato ya sanya sama ɗin nan sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku zuwa sama ta bakwai mustawiyatin al-ardi wanda ya daidaita ta kamar da aka yi ƙasa ƙasa ta ɗaya biyu uku har zuwa bakwai wa bi kulli shay'in ma'ana wa bi kulli shay'in min khalqi samawati wal ardi ubangiji tabaraka ya kasance dukkan kowane abu gaba ɗaya na halittan sama da halittan ƙasa alimun ya san wannan abun gaba ɗaya ثم ذكر قصة الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام فأنا أبني تبارك الله كاو قصة na na mala'iku da Allah ta barka musu umarni da cewa su sujada wa annabi Adam alayhi salatu wassalam na'am wa iz qala rabbuka
wa iz qala rabbuka li imra'atin inni ja'ilun bil ardi khalifa na'am قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك na'am قال إني أعلم ما لا تعلمون wa iz qala rabbuka lil mala'ikati ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولا نصبه بينك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وبنجي تبارك وتعالى جاء من أتكين قرآن مجرما yana cewa wa iz qala rabbuka lil malaikati anan ubangiji tabaraka taala ya gaya mana cewa haqiqa ubangiji ya gaya maka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama yayi magana da mala'iku lokacin da ya gaya wa mala'iku zai sanya khalifansa a bayan ƙasa limayakan allazina kanu fil ardi wato akwai mala'iku daman a bayan ƙasa akwai mala'iku a bayan ƙasa kafin a turo annabi adam alayhi salam shine abdullahi dan abbas yake cewa wai qala wai yace wa qad qala haqiqa ubangiji ya ce rabbuka lil mala'ikati ubangijin ta ga mala'iku allazina kanu fil ardi wanda mala'ikun da suke cikin cikin ƙasa ma'ana bayan ƙasa kenan khaliqun akhlaqu ma'ana wani halitta da Allah zai halitta fil ardi a bayan ƙasa min al'aradi a nan bayan ƙasa khalifan zai sanya shi badalan minkum mana mana replacement ɗinku a me ake cewa na yawa mana shi ne maimakon ku ko maimakon ku don sanya khalifa na bayan ƙasa maimakon ku ku annabawa shi ne badalan mana replacement ɗinku kenan alu sai suka ce a ta ji alu fiha sai mala'iku suka fara magana sai yanzu kam yanzu ay akhbara al malaikatu annahu akhbara al malaikatu annahu ja'ilun khalifatan fil ardi huwa adam alayhi salatu wassalam za a sanya khalifa a bayan kasa wannan khalifa shine annabi adam alayhi salatu wassalam qalu ataj'al fiha man yafsidu fiha ma'ana yanzu ya ubangiji za ka sanya a cikin bayan kasan nan wayanda da zo su dinga saban Allah a ciki bil ma'asi yafsidu ma'ana bil ma'asi za su zo su dinga banna a bayan kasa da saba maka wa yasqu dima'a ai ma'ana za su dinga zubar da jini bil qatri da kashe-kashe kama fa'ala banu jana kamar da banu jan suka yi kanu qabla adam wa kanu yafsiduna fil arab wa yasquna dima'a wato akwai wasu halittu da aka yi bayan ƙasa kafin annabi adam alayhi salatu wasalam wanda su wayannan mala'iku sun sani sun san cewa an yi banul jan an yi banul janul awwal ko an yi banul janul sani idda dai a nan shekul islam da launi ya kawo guda ɗaya ne amma malaman tarihi suna manganu a kansa daidai yawa a alakullu halin dai an yi banul jan na farko kanu min kanu qabla adam sun zo kafin annabi adam wa kanu yafsiduna fil ard su wayannan banul jan din sun dinga banna a bayan ƙasa wa yasfiquna dima'a kuma suka dinga zubar da jini da kashe-kashe suka dinga kakkashe yan uwansu ataj'alu khalifatan kamithlihi yanzu zaka sanya khalifan ka kaman misalin wayancan da ka sanya ya ubangiji su abinda mala'iku suka faɗa kenan eh abinda mala'iku suka gaya wa Allah tabaaraka ta'ala kenan sai Allah ya ce masu mene sai ya ce wa nanu sai suka ce har yanzu suna magana wa nanu sabbihu bihamdika wa nuqaddis lak sai suka ce ya ubangiji ga mu muna tasbihi muna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ko muna subhanallahi walhamdulillahi a suna suna tahmidi suna tasbihi tasbihi shine subhanallah tahmidi shine bihamdika shine alhamdulillah wannan shine aikin mala'iku a bayan wannan sun faɗa ma Allah tabaraka ta'ala wannan sai Allah tabaraka ta'ala ya ce musu nusalli laka bi amrika ma'ana muna muna maka a a ma'ana salati laka ma'ana kuma muna sallah laka bi amrika da umarninka ma'ana muna maka salati ma'ana anan Abdullahi dan Abbas yake cewa nusalli laka bi amrika muna maka sallah da umarninka ma'ana sallah ka sa akwai mala'ikun da suke sallah akwai mala'ikan da tunda ya tsaya a tsaye yana karatun sallah har yanzu bai sauko ba bai ruku'u ba akwai wanda ya yi ruku'u tunda ya ruku'u har yau bai dago ba akwai wanda tun da ya sujada har yau bai dago ba akwai wanda tun da ya dago daga sujada har yau bai koma ba akwai wanda tun da ya sujada ko ya zaman tayya wani ya sujada har yau bai dago ba har zuwa tashin kiyama akwai wanda kuma shi tun da wato wato wato ya dago ya zauna zaman tayya har yau bai sake dagowa ba bai tashi a wannan gurin ba har kuma zuwa tashin kiyama sai ranar zai tashi to anan ana nuna mana cewa fa mu sani mala'iku Allah yana da mala'ikun da suke masa dukkan kalan bautan da ke tunanin kana yi ba wani abin da za ka yi ka burge Allah babu shi abin da kawai Allah yake so da kai ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma kake bin Allah kake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka sani fa a tale idon za ka sha wuya za akwai bane dan ibadan ka ba abin da zai kare Allah da shi kuma rashin ibadan ka ba abin da zai rage Allah tabaraka taala da shi dukkan sabon Allah da mutane suke a bayan ƙasa bai cutar da Allah ko kaɗan ba. Dukkan bauta inda ce duka kowa na da zuciya irin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gurin bautin Allah da bautan Allah tabaraka ta'ala wallahi ba za ka ƙari Allah da komai ba in buƙatan Allah ibada ne Allah yana da wa'inda suke masa ibadan da inda zai wadace shi ya wadace shi ba shine hadisin Allah tabaraka ta'ala ba ba shine hadisin Allah tabaraka ta'ala ba saboda haka ashe a matsayinmu na ‘yan adam ya kamata mu ci tsoron Allah mu bi Allah don Allah ba don Allah zai ba mu aljanna ba ba don Allah zai jefa mu a cikin menene wutar jahannama ba lalle ya kamata mu kiyaye abinda Allah tabaraka ya gaya mana a Qur'ani mu bi shi abinda manzo Allah sallallahu ya kawo zo mana da shi mu kiyaye mu bi shi abinda kuma wato ubangiji tabaraka ya ce mu yi shi mu yi iya gurgurdan kiyawan mu amma kai 100 bisa 100 duniya ba wanda zai iya sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine kada tula kwalle kwal shine zai iya shine yabi Allah sai da Allah ya ce eh ka bi inda ya kira shi bawan Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ai mu ga mu nan mu mala'iku ah muna cewa bihamdika ai mutalabbisina bihamdika mun riga mun zama mutalabbisin mana mun cuɗanna da gode maka na kullu muna cewa subhanallahi wa bihamdihi muna cewa subhanallahi wa bihamdihi wa nuqaddisu laka ma'ana kuma muna tsarkake ka ya ubangiji muna kawar da dukkan abin da bai dace da kai ba inda shehu ibrahim al-anu ya ce ma'ana wani kadis suka kenan bayan wannan wani kadis suka abdullahi bin abbas yana cewa wa naskuru bi taharati muna wato muna muna ambata da tsarkaka ta ma'ana muna ambatanka da tsarki da tsarkaka ka kuma ya ubangiji tabaraka ta'ala Kala sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tabaraka ya ce musu ni na san abinda menene ku ba ku sani ba. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ni na san abinda ku mala'iku ba ku sani ba. A daga cikin abubuwan da ƴaƴan Annabi Adamu za su yi na maslaha da kuma khilafa da za su Sannan zuriyan Annabi Adam alayhi salatu wassalam abinda da su yi na bin Allah da kuma abinda da su yi na saban Allah wanda zai bayyana wannan adalci ne bai na adalci ne a tsakaninsu faƙalu sai mala'iku suka ce lan ya khalqu rabbuna khalqan aqramu alayhi minna wala a'lamu lisabqina lahu wa ru'yatina ma lam yarahu sai mala'iku suke cewa ai lan ya khalqu rabbuna babu wani abin da ubangiji bai halitta ba wata halitta khalqan aqramu alaihi wanda ta fi girma a kan shi minna a gurinmu wala a'lamu bi sabqina lahu sannan wannan halitta din bata san wato bata san irin rigayen da muka yi mata ba a ganin mu fa mu kenan abinda mu muke gani fa khalaqa Allah ta'ala Adam sai Allah tabaraka wa ta'ala annabi Adam min adimil ardi ai wajaiha akan wato a fuskan ƙasa Allah ya ebo aka ɗauko aka ɗauki wannan aka ɗauki wannan da ruwa da laka da yumfu aka harada sai aka kwaba sai aka sanya shi ma'ana aka halitta annabi Adam alayhi salatu wassalam baban dukan halitta gaba ɗaya wanda kowanne ɗan adam da ka sani a duniya gaba ɗaya yana ƙarƙashin wane ne annabi Adam alayhi salatu wassalam amma fa ka sani annabi Adam ne kadai aka halitta da mene da ƙasa amma kowa da ka sani an halicce shi ne da mani ɗugon mani ma'ana abincin da aka ci da gero da dawa da masara da shinkafa duka wannan ne aka hada aka dama aka kwaba sai aka yi ka a cikinsa daga ciki ne aka tace aka tace aka tace sai aka samu mani da aka yi maniyin nan sai a ɗauki mani a sanya a tsakan mahaifiya wato mahaifiyar wata mata kenan idan aka sanya a cikin mahaifiyarta daga nan bayan kwana arba'in sai koma gudan jini bayan kwana arba'in sai koma a tsoka bayan kwana arba'in arba'in sau hudu sai ya koma ko ana cewa arba'in sau hudu ko arba'in sau bakwai sai ya koma wato wato sai a turo mala'ika ya zo ya hura masa rai daga nan kuma sai fara motsi ya fara motsi kamar tsutsa a hankali a hankali har ya koma dai a yi masa dukkan sauran halittunsa gaba daya to wannan Ubangiji tabaraka ta'ala shi kadai ne yake da ikon wannan kuma shi ne kadai ya san wannan amma halittar mutum halicci mutum da da wato da ƙasa a ɗauko laka a haɗa kwaba mutum ɗaya ka yi shi shi ne annabi adam alaihissalatu ita hawa umar kanta ba da ƙasa aka yi ta ba fa ita sai da hawa an halicce ta ne da haƙarƙarin jikin annabi adam alaihissalatu wassalam haƙarƙarin na hagu na hagun ma wanda ya fi kowanne ƙarƙacewa shi ya sa ke take ganin su mata gaba ɗaya suna da rauni manzon Allah su salama yana faɗa yana cewa idan ka ce mace wai sai ta natsu ta miƙe ta bi ka yadda kake so sau da ƙafa ai kasar tuha fa in istaqinta an tastaqiha lan tastaqim idan ka dage wai sai mace ta bi ka sau da ƙafa ta girmama ka in kai malami ne ko basara ce ko kuma ɗan kasuwa ko wani babban mutum wato ta maka biyayya yadda kowa ke maka biyayya ba zai yiwu ba idan ka maka sai ta maka in kai ma talaka ne fito kai ba kowa ba da nobody ba malami bane ba basara ke bane ba ma'aikacin gwamnati ba wani babban ɗan gwamnati bane ba wani attajiri bane kai you are nobody kawai kai ba kowa bane innocent wai ka bi ka inda kike so a ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba yace fa innahunna khuliqa min dilil awqiwat saboda an halice su da karkataccen wato hagargari idan ka ce ka matsa sai ta miƙe surat ta bi ka yanda kake so kasarwa za ka kasara za ka karya ta wa kasarwa talaquha karyewanta kawai auren ne zai mutu auren sai ya mutu amma dan ta bi ka ɗari bisa ɗari a ba zai yiwu ba shi yasa manzon Allah sallama yake cewa mata sun sayawa a cikin wutar jahannama me yasa sai da Fadima tambayar su tace ya Rasulullah me yasa sai ce sunnal la'ana suna yawan tsinuwa suna yawan fadawa cikin halaka cikin tsinuwa mace ta fita ba da izinin mijinta ba ka san duk tafiyar da ta yi duk ta kafan da ta yi wutar jahannama ne ma'ana ana rubuta mata zunubi ne duk inda ta je in ta yi taku ɗari ta zunubi ɗari idan ta faɗi ta mutu ko ta ji ciwo ko ta samu wani damuwa ta mutu ne akan saƙon Allah da saƙon manzon Allah sallama da mijinta shikenan fa ta fada cikin halaka Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu amma da yawa ba su damu ba ba ruwan su kawai abin da suka ga dama su shi za su yi idan ta matsa auren ya mutu saboda haka su mata Allah ya faɗa mana Qur'ani cewa an halice su ne wato an sanya wato wani abu tsakanin namiji da mace Allah tabaraka na faɗa Qur'ani cewa wajalna bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya tsakaninku da tausayawa saboda haka soyayyan ba shi da yawa tausayin ne ya fi yawa soyayya kawai na wani limit ne na wani lokaci ne ana yin soyayya na ɗan wani time ne it's a limit time it's very a a me ake cewa wato wani karamin lokaci ne za a yi soyayya daga sauran kawai sai dai hakuri sai dai ka tausaya mata ka san kawai a hankalin nata rabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ita mace gaba ɗayanta wato hankalin ta rabi ne duk girman ta duk girman mace hankalin ta rabi ne shi yasa a shari'a musulunci ma idan za a bada shaida in an ce a kawo shaidan mutum ɗaya to in mata ne to sai an haɗa biyu fa a matsayin mata biyu shine a matsayin mutum guda ɗaya wato mace ita mace rabi ce rabi ce haka Allah tabartala ya sa shi haka kuma shari'a musulunci ya tabbatar da shi saboda haka su mata abin abin tausayi ne abin haƙuri ne saboda hankalin su wato bashi da yawa a sai ubangiji tabaraka ta'ala ya ce mana wato afwan halitta na me muke magana halittar dan adam shi dan adam ga yadda aka halice shi shine Allah tabaraka ta'ala ga wa mala'iku wannan magana tace ni jalan fil ardi khalifa zan sanya khalifa na a bayan kasa Allah tabaaraka wa ta'ala khalifatahu fi fi wujudi fil wujudi halifan Allah a cikin samamu bihi yanfuzu jami'u ahkamihi wa amalihi kal khatmi li kulli malikin yafazu bihi mamlakatihi والله تبارك وتعالى ذكر أنه خلق خلق آدم خلقه بشرا lima zakara basharar kala inni khaliqun bashara a wani guri Allah ya ce zan halicci basharu mana basharu din nan shi ma har yanzu mutum ne wa zakara huna wa ja'alahu khalifatan sai Allah kuma ya sanya wato wannan annabi Adamu din ya zama khalifan Allah a bayan kasa a wa qala ja'ilun Allah ya ce ja'ilun ma'ana ja'ilun bai ce lam yakul khaliqun anan wato yace inni ja'ilun fil ardi khalifa bai ce inni khaliqun fil ardi khalifa ba a sai ce inni ja'ilun inni ja'ilun zan sanya sanyawa Allah zai yi inni ja'ilun fil ardi khalifa ma'ana limaza yace yace lam yakul khaliqun bai ce na halitta ba zan halitta ba li'annahu bi siffatihi خليفة ليس من عالم خلق إنما هو من عالم الأمر شي كوي الله تبارك وتعالى ديكي إني جائل في الأرض خليفة معنى إني خالق بشرا ديكي إني ديكي وجعل خلقا ناسا يخلتا واتو يتي وجعله خليفة نسا خليفة waƙala ja'ilu sai ce na sanya shi bai ce na halicci khalifa ba sai ce na sanya shi ma'ana sanyawa ya sha banban da halitta ko an ɗauke ka an sanya ka aiki kaza ko an sanya ka aiki kaza wannan kuma an halicci kaza kaga suna da bambanci wato halittan daban sai da aka halitta sai aka sanya shi haka ne ko a sai ce akbar mala'ika ya ba mala'iku anna adam wa zuriyatuhu annabi adam da zuriyarsa humul khulafa illa fil ard sune khalifofin Allah a bayan kasa fa jabal mala'ikatu hazal jawab sai mala'iku suka san amsa wannan wato wannan magana da cewa tajal fiha ma yasdu fiha yasqu dima'a min aina alimu anna zuriyata adam yasduna fil ard shaubra yake cewa to ta ina mala'iku suka san cewa ƴaƴan annabi adam za su yi banna a bayan kasa wasiquna dima sannan kuma za su zubar da jini a bayan ƙasa alimuhu min tarkibi khalqi adam sun sani ne cewa ƴaƴan annabi adam za su yi banna a bayan ƙasa kuma za su zubar da jini a bayan ƙasa sai yadda aka jeranta tarkibin halittan annabi adam adamu khalaqahu Allah annabi adamu Allah tabaraka ya halice shi wa raqaba fihi nafsan laha shahawatan wa ghadaba sannan Allah ya sanya wa annabi Adam wato rai sai ya sanya ma wannan rai din sha'awa kuma da fushi wa aqran kuma ya sanya mata hankali al'adami lahu quwwa talata shi dan adam yana da karfi guda uku inji Shehu Ibrahim radiyallahu anhu quwwatun ghadab akwai karfi na fushi tasdiqu dima shi karfin fushi yana zuba sa mutum ya zuba da jini saboda shi yana da yana da karfi za a masa abu ya bari a sai bubbuge wanda ya masa abin haka ne to kaga ya zubar da jini wannan kuma bai halatta ba shari'a a kaga daga nan wannan mutum ya wato ya zubar da jini a bayan ƙasa idan ya zubar da jini me yasa ya zubar da jini fushi fushi kuma da- jiya na faɗa mana ashe za mu zo gurin jiya na faɗa mana cewa akwai inda shaidan yake shiga jikin ɗan adam ko ta gurare guda nawa guda uku akwai sha'awa akwai fushi akwai son zuciya to sai yake ce mana za a zubar da jini idan an yi fushi ka san sai mutum ya yi fushi zai yi fada har ya daki wanda ya fi karfin sa ya zubar da jini haka ne yace na farko kenan wa quwwatu shahawati karfin sha'awa kuma tusidu fil ardi bil ma'asi karfin sha'awa kuma zai yi banna a bayan ƙasa da sabon Allah sha'awa zai sa mutum yayi a a yayi zina ya sha giya ya ci abin wani haka ne sha'awan duniya ai sha'awa ne zai sa kai kwaɗayin abin wani sannan sha'awa har yanzu zai sa ka ka wato wato kai kwaɗayin wasu abubuwa wayanda ba naka ba sai ka je ka sace su na wani bawan Allah kaga sata ya shigo kaga me ya jawo wannan sha'awa sha'awa sannan Sheikh al-Islam radiyallahu anhu yake cewa wa quwwatul aqli akwai kuma ƙarfi na hankali kiyallati taslihu shi kuma hankali zai sasanci zai kawo maslaha hankali ne zai kawo wannan amma in ba hankali ba zai kawo babu abin da zai kawo wannan abu kaga da Allah anan abubuwa guda uku din nan guda biyu na banna ne haka ne da fushi da sha'awa banna ne amma kuma hankali shi kuma zai kawo maslaha ne to idan ba wai mutum ya hada da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da yawan karatun qur'ani ba anya guda tunda ba za su rinjayi ɗaya ba za su rinjaya yanzu mutum biyu ne aka kawo su rike ka za a hada karfin mutum biyu da mutum ɗaya ba zai yiwu ba ai. ba zai yiwu ba saboda haka ashe abinda za mu gane a nan shi ɗan adam gaba ɗaya wato abubuwa guda uku ne suke tafiyar da shi guda uku ne akwai fushi akwai sha'awa akwai kuma hankali to idan duka wayannan biyu suka rinjaye hankali to ɓanna kawai ɓanna za a yi ta yi Sheikh al-Islam yana cewa farzara mala'ikatu mala'iku sai suka gani ila Adam fa qalu suka kalli wannan izuwa ga annabi Adam sai suka gani inna hataini quwwataini la budda an taghlaba al-quwwatu al-wahida yace wayannan karfi guda biyu karafa guda biyu babu makawa za su rinjaye sa daya fa idan a wannan lokacin la budda an yaqa'ul fasad babu matawa a yi ɓanna a bayan ƙasar da wainan sirrin jaye shi wala budda an ya ƙau saf'ud dami babu matawa kuma a zubar da jini a bayan ƙasa don Allah ana zubar da jini ko ba a zubarwa yanzu na yanzu ma ake zubar da jini ana ɓanna a bayan ƙasa ko ba a yi ana sabawa Allah ko ba a yi ana sabon Allah da yawa da yawa to da Allah wannan abin wato alkhairi ne ko sharri ne sharri ne to su abinda mala'iku suka gani kenan to amma kuma Allah ya san su abinda ba su sani ba su wannan kwakwalwar su da tunanin su na mala'ika da karfin sha'awa da suka gani da karfin fushi da suka gani suka ga cewa zai garaba akan wancan wakila a wani a wani kauli shauba ya ce an ce innahum fahamu sun fahimta anna adam wa zuriyatu annabi adam da zuriyarsa sai su da fil ardasi bana a bayan kasa bilafil khilafa saboda kalman cewa an ba su khalifanci a bayan ƙasa to da wannan khalifancin Allah za su yi ɓanna a bayan ƙasa li'annal khilafata mushtaqqun min al-khilafa saboda khalifanci in an ce khalifa ne an ciro kalman daga sabawa ne daga sabawa kullu khalifatin la budda an yukhalifa min man qablahu la mahalatan dukkan wanda aka ce wannan khalifa ne to babu makawa fa sai ya saba wa wanda ya zo a gaban shi yanzu da Allah yi tambaya sarki sarkin musulmi a zamanin Shehu Usman dan Fodiyo wanda ya biyo shi ɗansa ai ƙaninsa ko a Abdullahi Gwandu ko ko Muhammad Bello ne Muhammad Bello ɗansa ne Abdullahi kaninsa ya yi irin mulkin da Shehu Usman na Fodiyo ya yi kuwa sa ya saba ko bai saba ba abin ya ƙara lalacewa ko kuma a ya ƙara gyaruwa ne har aka zo kan kan Abdullahi ko ɗansa da aka dawo kuma a kan su kan su sardauna har aka gangaro dai har aka zo kan menene ake meye zace masa a maciro har aka zo har sarki musulmi ne yanzu don Allah abin yana ƙara lalacewa ko na gyaruwa lalacewa yake yi ka ɗauka ko da gidan malamai ne gidan malamai dai su da suke da gidan shehu Usman a gidan malamai ne ba ko to gidan in ka ɗauki gidan shehu ne khalifofi na yanzu misali dukkan kalifofin nan gaba ɗaya ka auna su gani khalifa baya iya yin abinda asalin shehun yayi ba zai iya ba ba zai hakurin da yayi da muridai da irin gwagwarmaya da yayi to wallahi tallahi na bayan ba zai iya yi ba in ya dauke wani ba zai iya daukan wani ba to wannan daga nan mala'iku suka ce ai khilafa din nan da turu khilafa din ma'ana sabawa ne saboda ba za su iya kaiwa ba ayan annabarin ba za su iya ba ba za su iya ba dan adam ba zai iya ba kullu khalifatin la badan yu khalifa man qablahu la mahalatan bab ma kawa in shaykh al-islam falamma kana adam khalifatullah arafu annahu la budda an yasira minhu fasadan wa safqu ad-dam inda aka ce annabi adam khalifan Allah ne a bayan kasa to babu makawa a za a zubar da jini kuma za a yi wato a banna a bayan kasa aw qara'u hadha fi law ko kuma wasu kace malaman suka ta sun karanta wannan alawul mahfuz ne ba li'anna kutubin fil law mahfuz anna adam sayakunu khalifatan fil ard wa lahu zuriyatun ba'dahum yafsidu fil ard wa yasfiqu ad-dima'a hatta yamla'u Allahu bihim jahannama suka ce ai a cikin law mahfuz an rubuta cewa annabi adamu halifan Allah ne a bayan ƙasa tun da annabi Adam ya zama halifar Allah a bayan ƙasa, to lallai akwai ‘ya'yan annabi Adam da zuri'ansa za su wakil za su kalifanci annabi Adamu a bayan annabi Adamu ɗin. To kuma sun gani alau masu ankar sun karanta cewa an rubuta cewa za su yi ɓanna a bayan ƙasa, za su zubar da jini a bayan ƙasa da shi da zuri'arsa, ce wannan zuri'an annabi Adamu ɗin Allah zai zo ya cika su da wutan cika su a wutan jahannama. saboda shi yasa suka ce ba za su iya ba wa ba'dhum shashin wasu yayan annabi Adamu amin dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'dhum shashin wasu kuma yayan annabi Adamu din muti'una za su bi Allah tabaaraka wa ta'ala sau da kafa za su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamlau lahu bihim aljanna Allah zai sanya su a cikin gidajen da suka so a cikin gidan aljanna qara'u hadha fil kitab fil kutub sun karanta wannan a cikin wato lawul mahfuz ولهذا قالوا saboda wannan mala'iku suka ce qalu ma qalu suka ce suka faɗa abin da suka faɗa aw sami'u zalika min Allah tabaaraka ta'ala qablu ko kuma sun ji wannan gabanin wannan abin ya faru sun ji labarin wato ubangiji tabaaraka ta'ala ya faɗi wannan sun ji labarin a baya sun cewa ga abin da za a yi ga abin da za a yi ga abin da za a yi sun ji wannan najahum qabla qalu lahu sai sun yi munajima na sun ji wannan zancen sun zantar da wannan zanta an zantar da shi gabanin wannan qalu lahu sai suka faɗi wannan ya ilahana ya ubangijinmu hazihi nar wannan ga wuta khalaqun khalaqa quwwataha shadidatun ga wuta ka halice ta karfin wuta yana da tsanani ma tasnau biha me za kai da wannan wutan ya ubangiji qala kuma akhalaqu makhluqan wa ajra zuriyatahu min sulbihi fihim man yudi'ani man yudi'ani فادخله الجنة وفيه من يعصيني فادخله النار الله أكبر الله كيائم suka ce wa Allah tabaraka wa ta'ala ya ubangiji ga wuta nan ka halicci wuta kuma wannan wuta tana da ƙarfi mai tsanani kuma ga zafi mai tsanani me za ka yi da wutan nan ya Allah sai Allah ya amsa musu yake ce musu akwai wasu halittu da zan yi halitta da zan yi nan gaba zan zubo su a bayan ƙasa da shi wani halitta da zan yi a bayan ƙasa zan watsa shi zan watsa su da shi da zuri'arsa a bayan ƙasa a cikin tsakonsa wa na wannan halitta da zan yi annabi Adam alaihi salatu wasallam kenan idan na yi shi zan watsa shi da shi da ‘ya'ya zuri'ansa a bayan ƙasa, idan na watso su a takonsa a cikinsu wasu za su mun biyayya za su bi ni a matsayin ni Allah ba halicinsu, a cikinsu kuma wasu za su saba mini, to shi ne wannan wutan na tara da musu ne, sun tara da wannan wutan. Da wannan suka yi itiradin khalifancin annabi Adam alaihissalatu wassalam a bayan ƙasa a fahimuhu suka fahimci wannan min hazil wudu a wannan fuska suka ce wannan nusabbihu bi hamdika wa nuqaddis lak sai Allah ya qala inni a'lamu la ta'lamu ni na san abin da baku sani ba ala inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da baku sani ba a ma ya kunu min zalikal khalifa da san abin da zai kasance ga wannan khalifa din ma la ta'lamun wanda ko ba ku sani ba ma'ana su mala'iku kenan shine a Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake faɗa a cikin tafsir tafsir tafsir yake cewa fara Allah tabaaraka ta'ala anhu a sai Allah ya ce a far a alamalatam na sa abin da kuka sani ba far Allah tabaaraka wa ta'ala anhu sai Allah tabaaraka ya bijirar masu da wasu abubuwa ai yace wa allama al-adam al-asma kullaha na'am وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين نعم وعلم آدم الأسماء كلها ko kuma ka cewa allama al'adam al'asma'a kullaha thumma araddahum ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ubangiji tabaaraka ta'ala sai ya ce wa mala'ikun su ma bari fa zai sa su a cikin jarabawa wato sunayen wasu abubuwa ne na halittu kasantattu wanda Allah tabaaraka ta'ala yi su alhamdulillah ya hadikumullahu wa yusliba lakum Allah ta barka sai bijirarwa mala'iku da wasu halittu wasu abubuwa kasantattu da Allah ya kasantar da su dukkan su gaba ɗaya sai ya ce musu su gaya mashi sunayen wayannan abubuwa ɗin sai mala'iku ba su sani ba ba su sani ba sai ubangiji tabaraka ta'ala ya ce a ma'ana wasu abdullahi bin abbas yake cewa asma'u zuriyati sunan zuriyan annabi adamu wa yuqalu asma'u dawab wasu kuma malamai suka ce a sunayen wato dabbobi ne wa ghairi zalika da makamancin haka har ya kai ga Allah tabaraka ya bijira masu da wasu ƙananan ƙananan abubuwa da manya-manya gaba daya yace to su faɗa me wa'annan kuma bayan Allah ya sanar da annabi Adam wannan wa alama Adam za su ma kula thumma araddahum ala almalaikati alama sabi shajar ash-shakhus ala almalaikati allazina amaru bis-sujud malaikun da aka umarce su da su sujada sai aka umarce su da cewa su faɗi suna wayannan abubuwa fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin ai ku bani labarin wayannan sunaye wayannan ababe idan kasance abin da yake faɗa da gaske ne abin da yake faɗa ma'ana abin da yake faɗa akan annabi Adam da zuri'ansa da kuka gani alawul mafuz da sauransu don abin da kuka faɗa kuke itikad da shi kuke magana a kansa to ku gaya mun wa'annan abubuwan menene akhbiruni ku ban labari bi asma'i haula sunan sunayen al-khalq wa'annan halitta wa zuriyatin ko wa zariya wa zuriya da zuriyarsa wayannan abubuwa da wayannan zarrori gaba daya to ga mun sunan su in kuntum sadiqin in kasance kuna da gaskiya fi maqalatukum a cikin maganar ku al-awwal al-ula na farko na'am qalu subhanaka ko lokaci darbai sala eh eh mu kara aya ko da alimi
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نعم إنك أنت الحليم الحكيم نعم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم sai mala'iku suka ce wa Allah tabaraka ta'ala ya ubangiji tubna ilaika mun tuba zuwa gare ka min zalika da wannan maganar da muka yi ma'ana anan saboda wannan maganar da suka yi da Allah tabaraka ta'ala suka yi mumarasa cewa ba wai suna ja da Allah bane amma maganar Allah ya ce zai yi kaza ce me za ka yi kaza gashi ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza sai yake cewa sai Allah ya ce to ga wayannan suna abuwa ku gaya mini sai suka ce qalu subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji mun tuba tuba muke yi a akan abin da muka la ilma lana illa ma 'allamtana wallahi ba abin da muka sani ba mu da wani ilimi sai dai wanda ka mana ilhamanta innaka antal alimul hakim a innaka antal alimul hakim haka ne yake cewa kai ne ya ubangiji suka ce kai ne ya ubangiji masani a ka san dukkan komai alhakimu bi amrina mai hukunci kuma kan lamarin mu wa bi amrihim da kuma lamarin dukkan wayannan wato a wayannan ƴaƴan annabi Adam din da Adamun gaba ɗaya to anan a mun kai ga tunani okay to to shikenan za mu za mu yi za mu yi bayani sannan sai mu dawo mu tashi akan ayan har yanzu insha Allah tabaraka ta'ala anan Ubangiji tabaraka ta'ala ya gaya wa mala'ikunsa abin da nake so mu fahimta a ciki shine darasin da ke cikin wannan karatu da muka yi gaba ɗaya shine abubuwa ne guda uku na farko mun sani Allah shi ya halicci kowa da komai kuma Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da ke cikin sama da ƙasa abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya Allah ya halicce shi ne don ‘yan adam da ya halitta da dabbobi da mutane da itatuwa da duwatsu da tekuna da rafuka da tsirrai kowane irin abu da ka sani Allah ya yi shi ne don ɗan adam ya amfana da shi. To ashe ɗan adam yana da daraja a wurin Allah ta baraka ta'ala. Abin da za mu ɗauka nan shi ne Allah ya ce wa latattar ramna ba ne Adamu hamalahu fil barri wal bahr ko? Allah ya girmama ƴaƴan annabi Adamu gaba ɗaya. Allah ya respect ɗin ƴaƴan annabi Adamu ya girmama su ya ba su daraja to ashe dan adam bai kamata ya wulakanta dan uwansa dan adam ba abu na farko kenan abu na biyu shine zamu fahimta anan cewa duka wayannan halittun da Allah yayi gaba daya yayi su ne dan mu yan adam mu amfana da su ta inda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana da zamu dinga amfani da su na biyu kenan abu na uku shine Allah ya jarrabi ‘ya'yan annaba'a ya fara jarraban annabi Adamun kansa tukunna, sa'annan ya jarrabi mala'iku da annabi Adamu har da Iblis, wanda za mu zo kai gaba insha Allah wa ta'ala in muna rayu. Jaraba wanda ya masu cewa zai sanya ai akwai mala'iku a bayan ƙasa suna bauta wa Allah a bayan ƙasa. Kafin su kuma Allah ya sake gaya mana cewa akwai wasu halittu da yi sunansu banul jan. Banul jan ɗin nan Allah ya yi su ya jarrabe su a bayan ƙasa amma ba su jarrabawan ba, sun faɗi a jarrabawan gaba ɗayansa. Gaba ɗaya su jarraba ba, tunda ba su jarrabawa ba sai Allah ya halakar da su. To mu kuma ‘ya'yan annaba Adamu mu ma an turo mu jarrabawa ne. is a test. Seeing yourself in the world, you are breathing. Allah is testing you. Allah yana jaraba ka ne gani. Za ka ci jarabawan ko ba za ka ci ba. Idan ka ci jarabawa sai ka tafi aljanna. Wato rayuwar ɗan adam gaba ɗaya cikin jarabawa yake. Saboda haka idan aka kawo maka wata jarabawa ta gagara ci, to wallahi Shehu Ibrahim yana faɗa a cikin ruhul adam yana cewa لا تتألمن إذا رأيت مولانا إذا يتلقى الكل إذا خلقت مولانا لا إله إلا الله مدو مولانا شنا شوى إذا انتدى وانا أبياضو مكان هلتا wato an maka wata jarabawa an gwada ka ko wani mutum ya cutar da kai ko ka samu wani cutarwa wani halitta ya cutar da kai to karka damu cewa wannan mutumin ya fita da kai a'a Allah ya halice ka ne dan wannan abu ya same ka kaga wayannan ayoyi abin da suke nuna mana fa kenan Allah ya jarrabe mu ne da samuwar mu sa'annan sai ya bijirewa mala'iku wannan abin mala'ikun sai suka ce ai Allah kaza ne yace a'a kaza ne suka ce ai za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza saboda mene saboda sun ga irin halittar da Allah ya wa ƴaƴan Annabi Adam alayhi salatu wasallam da raunin da suke da shi da raunin da suke da shi sa'annan bayan wannan abin gaba ɗaya har yanzu sai mu gane cewa wato Allah ya halicci ya halakar da banul jinnul awwal ya halakar da banul jinnul thani saboda mene saboda babu sirrin annabi Muhammadu a cikin sallallahu alaihi wasallam dalili shine do Allah akwai wani kalar sabon Allah da ba a yi a nan garin a nan cikin Abuja kai a anguwan nan ma akwai irin kalar sabon Allah da ba a yi jama'a ba ba ne amsa ba masallacin nan babu ko to Allah bai halakar da mutanen ba me yasa ba zuba da jini ne ba a ɓanna bayan ƙasa? Ba a sabon Allah, ba a zina, ba a caca, ba a shan giya, ba a cin kuɗin marayu, ba a kaza, ba a kaza, ba a kaza. To me yasa Allah ya kyale mu? Na'am? Albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunda Allah ya faɗa mana a Qur'ani ko? Wa ma kana Allah yu'azzibu wa ma kana Allah yu'azzibu wa anta fihi wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah bare sai wani azaba ba annabi Muhammadu na cikin mu don Allah annabi ya fita cikin mu ko yana cikin mu ai har duniya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ai al'umma annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kuma an yi wasu annabawa fa baya duk da su ma yan yan annabi Adamu ne amma Allah ya kyale su ya halakar da su saboda me babu wato a a wato sirrin gangan jikin annabi Muhammadu bai fito a zahiri ba ya yawo a san ƙasan shi ya sa aka kifa ƙasan ko aka yi ruwan tufa da ya kawar da su ko wani amma kamar haka ko iska ya kawo ya kwashe su gaba ɗaya ko a yi musu ruwan duwatsu a'a ai nan akwai sirrin manzon Allah a tsatson wasu daga cikin annabawa annabawa da suka wuce sai aka halatar da wa'annan wayanda suka saba ma Allah din to amma yanzu tun da ƙasan gaba ɗaya bayan ƙasan duniyan gaba ɗaya ƙasan annabi Muhammad sallama ya taka wannan kasan sai Allah ya ce yanzu kan bara a halakar da ba za a halakar da su ba wa ma kana la yajma wa ma kana ma su ho mai sakfiru ko to wannan da Allah Allah ya bari ne fito da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kadai ya ishe mu gane cewa lalle wannan Allah tabaraka ta'ala da halicci mutane da aljanu da duka halitta gaba daya yace a zo a bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah nan fa yana son manzon Allah Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah abin da ya ce kawai abi annabi Muhammadu ko abi manzon Allah wa in tudi'uhu tatadu in kuka bi annabi sallama za ku shirya amma annabawa ma Allah ya ce masu wa man tawalla bar zalika falaykumul fasiqun duk wanda ya juya wa annabi Muhammadu baya akan alƙawarin da muka yi to wannan fa ya zama fasiki ya ce bai bi annabi Muhammadu sallama ba sallama wa manzon Allah sallama ba wannan mutumin ya zama fasiki annabi ba annabin Allah wanda annabawa ba sa saba wa Allah duka annabawan Allah ma'asumai ne gaba ɗaya ba sa iya sabon Allah tabaraka ta'ala amma dukkan malami da wani waliyi da wani salihin bawa siddiqi kowane irin mutum yana sabon Allah sunansa mafuzi mai kiyayewa amma ba ma'asumi ba ba ma'asumi ba babu ma'asumi gaba ɗaya aqidan ahlus sunna wal jamaa sai annabawa a kidan ahlus sunna wal jamaa babu masumi sabanin shi'a ko a shi'a akwai masumai islam a shari'a din nan khalifa islam a shari'a din nan gaba daya a masumai ne suka ci a gurin su amma wallahu alam mu dai ahlus sunna wal jamaa babu masumi in ba annabi muhammad da sauran annabawa ba sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu dacewa saboda haka ashe ya ishe mu gane cewa Allah ya girmama annabi muhammad Allah ya daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga karshe ubangiji tabaraka ta'ala ya nuna mana darajar da muke da shi a mu ƴaƴan annabi Adamu kuma ƙarin babban daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi ya fito a jinsin ƴaƴan annabi Adamu shi yasa Allah yake ta kyalewa baya kifa kasan baya halakar da su a kawar da su gaba da kaga sauran al'umma da ake halakarwa din fa da ruwan tufa na shine kana nasu ummata wahida babba wahida ko wa ba sallallahu alaihi bashirun munzirina wa ba sallallahu nabiyina bashirun munzirina wannan annabi nuhu shine farkon manzo amma yace rabbi la tasal alal ardi min al kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara duka wayannan abun gaba daya yana baka tabbacin cewa wai an halakar da wayanda suka saba wa Allah ne amma har yanzu da akwai sauran tsatson annabi Adamu a bayan ƙasa suna nan amma wancan banul jinnu din nan da muka wuce baya da aka faɗa mana din nan wanda mala'iku suka gani suka faɗa cewa an yi khalifa banul jinnu an halakar da su an halakar da su gaba ɗaya su babu su ba labarin su ba jinsin an tsayar da jinsin gaba ɗaya amma wannan an kyale saboda kiran halittar irin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ya ishe mu gode wa Allah tabaraka ta'ala kan wannan Allah ya kiyaye mu kiyaye imanin mu ina ganin zai yi tafiya ban sani ba ila insha Allah asabar kula da zan dawo Allah ya ba mu dacewa Allah ya sa mu cika da imani sai ayi haƙuri zuwa Allah tabaraka ta'ala ya dawo da mu kuma idan aka samu wanda zai yi to muna da bukatar haka din saboda aikin alkhairi ana so ya tafiya ne ci gudana ne ba wai ya tsaya ba Allah ya datar da mu ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu cika da imani Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a gurin mu bayan Allah da suke ta aikowa da addu'a a masu addu'a Allah ya biya masu bukatun su mu ma Allah ya biya mana nan bukatun Allah ya sanya ma cikin bayan da ake yantawa a cikin wannan wata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarkan Shehu Tijani alfarman Shehu Ibrahim kullum bi amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah in akwai mai ta masu tambaya a bismillah idan ko babu tambaya sai a yi addu'a gaba ɗaya ko dan babu ne kenan ko fatiha daya salatul fatih gwariya ga shehu tijani Allah ya biya mana bukatun mu da bukatun masu neman addu'a gurin mu akwai da yawa bayan Allah masu neman addu'a Allah ka biya masa bukatun su mu ma Allah ka biya mana namu bukatun Allah muna roƙon ka dan isan ka dan cikan ka dan buwayan ka dan san da kai wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah mu roƙe ka Allah kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah kwantar da dukkan tarzoma a ko ina a bayan ƙasa Allah ka kawo mana zaman lafiya ka ƙara mana kuma son annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah kuma muna ƙara roƙon ka cewa kawo mana wato sauƙin rayuwa da yalwa a cikin wannan tsanani da ake ciki Allah ka ba mu yanda zamu yi albarkan Shehu Tijjani alfarman Shehu Ibrahim kullun bi amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الذين اعطوا من الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق وعلى اله وصحبه عظيم فاتحة صلاة الفاتحة baki da Allah biya bukatunmu Allah ya sare mana ya buɗa mana wanda ba su da aure Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka rika mana Allah ka aurar da zaurawa da ƴan mata suke neman aure da zamari wallah Allah ka ba su da su Allah kuma ka ba mu nizamu kuma ka rika mana ka tarbiyantar mana masu neman haihuwa Allah ka ba su Allah ka ba mu kowa yadda zai yi Allah tabaraka ta'ala muna roƙon ka kare mu daga sharrukan makiya da masu na gida ko daji ka raba mu da dariyar makiya albarkan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim amin amin آمين بجاه رسول الله الحمد لله ما شاء الله الله يبارك فيك